الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa, muwaɗa'ul imami malikin imami daril hijira, rahimahullah. Muna nan cin kitabul buyu, wanda za mu tashi kan babi na arba'in, mas'ala ta arba'in, ƙarƙashin wannan babi ko kitabi. Babu jami'id daini wal hiwal. haka ne ko? Ja, babu jami'il jami'id daini wal hiwali haka ne hiwal eh hiwal din ne hiwal din shine yafi zama daidai eh eh babi da ya tattara bayani akan bashi da kuma juyarwa abinda ake kira da hiwal ko tahwil ko ihala shine wanda kake bin sa bashi yayin da zai biya ka ya nemi cewa kai hakuri ka je ka karɓa a gurin wani madadinsa kana bina lokacin biyan ka yayi za ka karɓi haƙƙinka to sai in nemi alfarma cewa ka yi haƙuri ka je gunwa ne ina da kwatankwacin wannan haƙƙin da nake bin sa shi ma ko kuma zai min alfarma wato ya biya ka madadina to ya zama ka sauke masa wannan nauyin na cewa sai shi ya je ya karɓo ya baka a ka sauƙaƙe masa cewa ya juya maka inda za ka karɓi abinka, ai dama tahwili ko hawala yana nufin juyar da abu kenan ko? Wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata la yamguna an ha hiwala, hiwala ɗin canji, canjawa, to an canja maka makarɓar biyanka, to shi ne ma'anar hiwal ɗin, yawa ko hawala ɗin. a juya mutum wurin da zai karɓi haƙƙinsa inda za a biya shi. Haddasana Yahya an malikin, an malikin an abi zinadi, an al'araji an abi hurairata, an na Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama, ƙal, matlul gani zulmun, wai za a utbi'a ahadukum ala mali'in faliyat ba. wani hadisi daga imamu malik daga abu zinad daga araj daga abu huraira isnadi ne gaya wajen inganci ya sa hadisin ma bukari da muslim duk sun rawaito shi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matlul gani ƙwauren mai wadata yawa ta wurin bashi daga mai wadata, malludin shi ne tsauri da tsanani ko jinkiri da nawa. Ma'ana dai ƙwauren biyan bashi ko haƙƙi ga wanda ya samu ikon biya zulmin zalunci ne. Allah ta'ala ya yi umarni cewa wanda ake bin sa bashi idan bisa haƙiƙa ba shi da ikon biya ne, ba shi da ikon biya ne bisa haƙiƙa, ya samu jarrabawa, ya samu akasi alkawarin da ya ɗauka, duk abin da ya zata zai samu damar biyan bashi bai samu ba, to sai a jinkirtan masa, dole ne wannan, wayan kana zo suratin fanaziratun ila mai sara. Idan ya zama abocin tsanani ne, ana nufin tsananin rashi, to lallai a yi masa nazira wa jinkiri intizar jira a yi dako Allah kawo masa sauƙi har ya samu sauƙi to amma idan Allah ya ba shi dama ya ba shi ikon biya ɗin shi kuma ta a karan farko ma dai lokacin da aka yi yarjejeniya to ya biya ya jinkirtar bayan ya samu biya abu ya samu ikon biya to shine matlu ya jinkirtar da haƙi ya yi ƙwauro kenan kamar mutum ne a ce lokacin da zai baiwa iyalansa abinci ya yi amma ya hana su yana da shi ko kuma ya je ya nemo duk bai yi ba kaga wannan ƙwauron ko hanawa zalunci ne babba to haka nan wato rike haƙƙin mai haƙƙi bayan an samu ikon biya zalunci ne wasu sun ce sai in mai haƙƙin ya nemi biya amma aka ƙi biyansa shine ke zama hakan amma sun tafi akan zahirinsa cewa ko ya nemi biya ko bai nema ba tun da haƙƙinsa ne kuma lokaci ya yi da za a biya misali an ajiye lokaci ko kuma a wanda zai bayar da bashin ya bayar ba ma bisa wannan sharaɗi ba, ka san yarjewa da amincewa tana sawa mutum ya ba da bashi ba ƙayyade lokacin biya ba ba a yi rubutu ba a yi shaidu ba duka saboda amincewa. Da duk malamai sun ce ana iya yin hakan, ba wajibi ba ne duk da ana son a rubuta ko a shaidar saboda gudun husuma amma idan an samu amincewa da sahalewa babu komai shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi yatmina amanatahu wal yattaqillaha rabbah idan sashin ku ya amincewa sashi ina yadda da kai bana tunanin za ka yi man ƙoro ko kai inkari ko ka rage ka ce ban baka ba ko ba ka karɓa ba kuka ce a'a kai kaza ka karba bai kai abin da nake nema ba ko kuma lokacin misali da ya kamata ka biya ka ki biya misali ka ce ai kai an baka lokaci in misali duk ba a tunanin wannan mutum ya yarda da mutum ya amince masa sai ya bashi to amma fa Allah sai ya ce amma wato idan sashen ku sun amincewa sashe sun ba su bashi ba tare da wasu sharuɗa ba to falyu'addi da zai tumina amanata shi wanda aka amince masa aka yarda da shi aka bashi bashin to ya sauke amanarsa shi kuma yayi halacci ya biya bashin nan akan kari ya biya akan lokaci kada ya bata lokaci yawa to kaga wato bata lokacin bayan mutum ya samu ikon biya to wannan shine matlul gani zulmun jinkirin wato mai wadata a jinkirtar a ƙibiyansa zalunci ne. Wannan shi ne fassarar mafi yawan masu fassarar wannan hadisin haka. Wasu mu suka ce a'a, wai ƙoranta wa mai wadata, wato mana ya zama don kana ganin mutum yana da wadata ka ƙibiyansa, zalunci ne, yauwa. wato ganiyin sai suka ce shi mai bin da har yanzu ake nufi idan kana gani yana da wadata kasan da yawa abinda mu talakawa yake sawa ba ma iya biyan mutane mawadata gani muke so a cikin kuɗi suke e, kata-kata to wannan ɗan abin da suke bin mu menene shi ai ba komai ba ne wannan kan ba ya manta da shi ba in ma ba a biya shi ba me ya tsaya a harkokinsa kullum yana samun ninkin ba ninkinsa da wasu shaidan ya zayyana mutum cewa to ai wanda ba wanda yake da irin wannan kuɗi dan ba a biya shi ba bai kamata ba amma dai ba matsala sosai to sai hadisin yake nuna cewa a'a wannan din ma akwai matsalar yawa wato ƙorantawa mai wadatar ma zalunci ne to ina ga wanda ba mai wadata bane da Allah yana duba hanyar abinsa bi dariqil aula kenan ko wannan fasara ma ta yi ko ba haka ba yau ita ma tana da ma'ana mutum koda yana da wadatar ai haƙƙinsa haƙƙinsa ne kuma duk wasu irin lissafe-lissafe da kaddare-kaddare da kake yi kai a kai ba zan ba magana kai da shi ba yawwa baka san irin kuma nauye-nauyen da ke kansa ba da yawa ma kuma haka ake munana zato ga ƴan uwa wanda ake ganin su da sukuni da yawa saboda mutum da yawa tunaninsa iya buƙatar kansa ne la'alla ba tunanin cewa akwai gwammai ko ɗaruruwan mutane irinsa wannan ya karɓa ta nan wannan ya karɓa ta can wani da yawa wani kaɗan wani matsakaici haka in taimako ne ma an nema ta nan an nema ta can to kar mutum ya zama duk sanda ya nema in ba a samu ba ko kuma bai samu biyan bukata yadda yake so ba kullum ya dinga kushe la'alla ya nema a wani lokaci sanda akwai sarari akwai waɗanda wato babu waɗanda suke da tsananin bukata kamar sa ya samu yanzu kuma akwai waɗanda tasu buƙatar ta fi tasa muhimmanci ko ba zai yi ciciba duka ba yasa na zabe shi to amma kullum mutum shi kansa kawai ke duba to wannan ma yana daga cikin abubuwan da ke sawa ana zargin mutum ko da bai cancanta da a zarge shi ba musamman waɗanda aka san suna da ƙoƙari yawwa to haka wajen biyan bashin ma sai mutum ya ɗauka cewa to don ban biyawa ne kaza ba kan meye ne to kai ba ka yi irin wannan tunani wancan ma ya yi haka wancan ma ya yi haka To, kaga, to, in aka sake zube kuma du, wasu ma suka zo, haka su ma suka irin wannan halin, to, kullum a haka zai ƙari, kaga ƙarshe samuna na masa halinsa shi ma, sai ga cewa mutane ga abin da suke saboda haka sai ki bayarwa ko ya bada kaɗan, wa, sabubuwa dai su ɓaci, to saboda haka jinkirtarwa mai wadata zalunci ne, ballantana wanda bai da wadata. duka dai makasudin shi ne a samu damar biyan bashi a ƙibiya zalunci ne a wani lafazi na hadisin layyul wajidi yawa jinkirin wanda ya samu to wannan lafazin yana ƙarfafa fassara cewa ganin ana nufin talakan da ya samu dama domin shi ake nufi anan layyul wajidi zulma yuhillu irdahu wa uqubatahu eh nawar ko jinkirin wanda ya samu yawa zalunci ne da zai halatta a ci mutuncin mutum ko a masa horo gurgudan yadda bacin laifin nasa ya kasance a masa ta'aziri akan haka wa iza utbiya ahadukum ala mali'in falyatba kuma idan an bi da ɗayan ku kan wani mai wadata to ya bi shi shine ma'anan wato hawala din kenan idan aka ce maka je kaka karba gurin wane kuma ka san wane ya fi karfin wannan abin yana da wadata za iya samun abin sannan kuma yana da hali na kirki na mu'amala ba mutum ne mai kaushi ba ba mutum ne wanda yake mammako da sauran halaye marasa kyau a mu'amalar dukiya ba ka san bisa dukkan rinjayen zato dai za a iya samu to shikenan sai ya je ya karba a gurinsa wani lokaci yakan zama da muhimmanci sosai haka ɗin yanzu misali lokacin biya ɗin ya kama, yanzu mutum ya nema to babu abin a wurinka, to amma sai ka ce masa ya je ya karɓa a gurin wane, tun da dama la'alla kasuwa za shi, to wanin ma yana can kasuwar. To kaga ba za a ce, in an ce dole sai ka tafi kasuwar, wato ka je ka karɓa, sannan ka kawo ka ba wannan, to akwai ɗawainiya, la'alla ma sai an fita daga garin. to kaga sai zama akwai mashakka amma shi la'alla dama can kasuwar kasuwar zashi inda ya samu kuɗin ma a hannunka eh can din zashi kasuwa to kaga babu sai wato yace maka in ka je kasuwa injini ka ce ya baka kaza dake da babu waya babu ballantana a yi magana a tsakani ko a rubuta rubutaccen sako to duka dai sai mutum ya ce wani ne ya turo ni cewa ka bani abu kaza eh na je karɓar haƙƙina a gurinsa amma ya ce in zo in karɓa sun ce idan mutum dama shi wanda ka tura a karɓa gurin nasa dama kana bin sa bashi ne yanda za a biya ka yanzu to kai ma wato yanda za ka biya mutumin yanzu shi da ke nema shi ma wancan haka zai biya ka yanzu yawwa yau za ka biya mutuminka da ke binka, shi kuma yau zai biya ka kai da kake binsa. To shi ne idan aka ce, a je a karɓa a wurinsa, to shi ne ake kiransa hawala a fikunce. Amma idan alfarma ce kawai, ba ka binsa, amma dai saboda alaƙa da amintaka da ke tsakaninku, shi yasa za ka ce, a je a karɓa a wurinsa. a je a karɓa gurinsa to wannan ba hawala ba ce damana ce, yawa damana ce duk ya halatta, amma dai sunayensu a shar'ance wannan hawala in kana da asalin bashi da kake binsa, yawa, amma baka da wani abu da kake binsa ka tura masa wanda zai karɓa a gurinsa, to wannan ai lamun ce ya lamuni ya zai zai belin ka ne, yawa, dan ta aka ce ba ka da shi kuma ba inda sai cancanta ko ba a bayar ba sai ce bai yadda ba misali in ba mai haƙuri ba ne sai kaga sai an yi zo an tada jijiyar ƙarshe la'alla ko za a yi haƙuri sai an ji ba daɗi to amma kaga wannan sai lamun cewa ne sai ya bayar a madadinka sa kafin ka samu ka biya shi ko kuma ma in ma mai tallafa maka ne sai ya haka to shine dai ma'anar hadisi ilai amadlul gani ƙoran mai wadata zulmin zalunci ne wai za a biya ahadukum ala mali'in in aka nemi ɗayanku ya je aka bi da shi ga mai wadata to ya je ya bi ya karɓa a gurin wancan ɗin. Wasu sun ce umarni ne na wajabci, cewa ka je ka karɓa ɗin in an gaya maka ‘yan kasan mutumin za a iya samu a gurinsa, to wannan wajibi ne ka je ka wato kada ka musa, kada ka ƙi. Ita ma da yawa kuma suka ce wannan mustahabbi ne, yawa idan ba ka yi ba ba za a ce maka don me ba ba za a ce ka aikata haramun ba saboda da yawa za a iya samun akasi yawa to kaga sai ya zama wato an samu damuwa in mutum bai natsu da abin ba ya ce a'a shi dai a yi haƙuri a je a karɓo a bashi to bai aikata haramun ba amma in yi haƙurin ya karɓi hawalar shi ya bi ya samu ladan mustahabbi amma wannan sai in mutum ya san wanda aka ce a je a karɓa a gurin nasa wato mai halin kirki ne kuma yana da halin biya ɗin amma aka san saɓanin wannan ko mutum ya fahimci cewa shi kawai wanda aka nemi haƙƙin a gurinsa so ke zobe ya waske kawai ya rabu da kai kar ka matsa masa amma ba wai babu zaton ma cewa za a iya samu to in ka gane haka kila ce kawai ya rabu da kai to kan ma ka yadda domin domin abinda malamai suke cewa in har ka yadda za ka karɓa a gurin mutumin to sai ka je ka samu an samu wani akasi duk zaton da aka yi cewa za a samu tsabar kuɗin a gurinsa da shi kuma ko dai ya yi wani ciniki wani dalili da ya sa babu kuɗi a gurinsa yanzu sai dai wani lokaci to dole ka jira shi zuwa wani lokaci ba za ka koma wancan na farkon ka ce da shi ai na je shi ma ba samu kuɗin ba ya saboda haka je ka nemo ka kawo mu a tunda da aka yi wannan littafin aka karba to sai a ƙarasa a yi haƙuri har wannan ɗin ya samu ya bayar tunda dai ba wai inkari yayi ba amma aka gane cewa a kai da Allah baka san shi ba sai ka gane cewa kawai daga baya kuma suka ce maka ai dama da ganga aka tura ka wurin wani na za a samu adadin kuɗi kaza a gun wani kuma ce ashe wannan shekantaka ce saboda haka sai ka koma masa tunda dai wato yaudarar ka yayi to Allah san mu gani wa da sani an malikin an Musa ibn Maisara annahu sami rajulan yas'alu Sa'id ibn al-Musayyib fa qala inni rajulun abi'u bid-dayn fa qala Sa'id la tabi illa ma awaita ila rahabika daga Malik daga wani abin nan tabi'in tabi'i mai suna Musa ibn Maisara cewa ya ji wani mutum yana tambayar sai dan Musayyib babban tabi'in nan mutumin yace inni rajulun abi'u biddain yace ni mutum ne wanda nake sai da kaya na bashi wani lokaci ina sayarwa mutane kaya bashi faqala sa'id sai sa'id yace la tabi illa ma awaita ila rahalika to kada ka sayar da wani abu ko da dai bashi din ne sai abinda ka kawo shi a gidanka ko rumfarka ko dai kasuwarka. A can baya mun karanta cewa ba a sai da kaya, musamman abinci, idan aka sayo shi matuƙar ba istifa'i an karɓo shi an kawo shi a wurin da ya dace a sai da shi ɗin ba. Mana sai ya baro rumfar mai sayarwa zuwa rumfar mai saye sannan a sai da shi. To haka nan ma ya ce, kada ka sai da wani kaya bashi, e, ka ce masa kayan yana gurin wani, ya je ya karɓa, e, ba ka karɓo shi ba ma, ka sayi kayan amma ko kawo shi gidanka, a rumfarka ko gidanka inda duk kake yin sana'a dai, ba ka yi kawo shi ba. wani ya zo ya saya a gurinka amma ba shi ba kuɗi hannu zai biya ka ba ka ce je ka ka karɓa ku yi cinikin ka ce ya je ya karɓa yanda ba a yin haka in a ciniki kuɗi hannu ne ma wato ba a yi kuma a cinikin bashi ta yi in kuɗi hannu ne mutum ya ce a saboda menene zan baka kuɗi na kuɗi hannu sannan kaya ma sai ni zan je in ɗauka ai sai da a kawo min kayana to tunda kuɗi hannu zai bi yana daga dara da wani to amma in bashi ne fa la'alla saboda alfarmar bashi da za a masa la'alla akwai ɗawainiyar da za ta ƙaru a kansa kuɗin da ko na ɗaukar kayan to kaga shi ya huta ta nan ko ba haka ba yawa shi mai kaya mai sayarwa ya huta wannan ɗawainiyar to kaga ya zama tamkar salafin ne ya ji ruman fata yawa kuɗin ya ɗauko kayan ɗawainiyar mai yiwa da nisa gurin ya ɗauko kayan kawo kayan rufarsa ya huta wannan kuma shi ba zai ce ƙa'a ba saboda ai alfarma aka masa aka sai masa bashi to ba a san wai kawai don kawo mutum alfarmar bashi sannan kai kuma ka masa wata gadara ko ka ɗora masa wata ɗawainiya in za ka ba mutum bashi saboda Allah ka kyautata don Allah ya baka lada ka samu albarka ka yi wannan in ba za ka yi ba to ka bi ƙa'ida kawai in ba shi ne in har ka yi niyya ko ka kawo kayan yawa ka ba mutum shi a rumfarka inda kake ila iyaka kaga babu wani ka kai tsakaninka da Allah shikenan qala malikun imamu malik ya ce fil ladzi yashtari sil'ata min ar-rajuli game da mutumin da ya sayi kadara a wurin wani mutum shine daga wurin wani mutum ala an yuwafiyahu tilka sil'ata ila ajalin musamman akan cewa shi mai sayar da kayan zai cika masa ya miƙa masa wannan kadarar zuwa wani lokaci ambatacce su yi cinikin wasu tufafi ko abinci ko ko menene ma dai cikin kadarori amma wato ba nan take za a ba shi kayan ba, kayan sai daga baya za a kawo a ba shi. Babu laifi, yawa, babu laifi a cinikin daga baya ya kawo masa kayan. To, imma lisuƙin yardu na faƙaha fihi, ko dai ya jinkirta zuwa ga wato wani lokaci saboda kasuwar da yake fatan za ta ainihin wato bunƙasa za ta tashi za ta ɗaga nafaq da fataha akan nun eh akan ce nafaqati so ay rajat kasuwa ta kyau ta yi kyau ta ɗaga farashi ya yi kyau yawa to to ko dai ya nemi jinkitar da kayan ko kuma a kawo masa kayan daidai lokaci kaza ne saboda a lokacin hada-hadar wannan kadarar take gudana lokacin ne kasuwarsa take shiga take karbuwa ya kai misali sai ce to daidai lokacin zai karbi kayan wa imma li hajatin fi zalika zamani allazi ishtara alayhi ko kuma sai saboda akwai wata bukata ta musamman da yake da ita da kayan a wannan lokacin da ya shaddanta masa daidai lokacin da ya ce a kawo masa kayan to akwai wata bukata da yake son ya biya da kayan yawa ko don ɗagawar farashin kayan ko kuma don wata buƙata tasa ta musamman shi yasa ya ce wai ba yanzu yake buƙatar kayan ba lokaci kaza to bayan sun ajiye magana haka sun ciniki kafin kawo kayan sun mai hulifuhul bayu an zalikal ajali to sai mai sayarwa shi kuma sai saba masa a barin wannan ajali bai kawo masa kayan ba a daidai lokacin da suka yi sanda hada-hadar kasuwar take gudana ko kuma sanda ya kayyade masa da wata buƙatar tasa duk bai ba ويريد المشتري رد تلك السلعة على البائع to sai shi mai sayan yake son ya mayar da wannan kadarar anin ga shi mai sayarwa yace shi ya fasa ma yake son ya mayar da wannan kadarar ga mai sayarwa yace shi bai yadda ba ya fasa inna zalika laysa lil mushtari wai wannan din bai zama haƙƙi ko dama ta mai sayan ba, bai ko da dai an saba alkawarin bai kawo kayan akan lokaci ba, ba za a warware cinikin ya ce bari ya dawo da kayan ba. Wannan bai a lazimin lahu, cinikin dai ya lazamce shi, don ya zama tamkar bashi ne a wuyansa shi ɗin nema, ya wato yana bin sa bashin wannan kayan ne a wuyansa saboda haka. jinkirtarwar inda gangan ya yi ta azzalumi ne shi madlul gani ko layil waji da zulmi yawa in kuma darura ce ta saka wannan babin larura da karɓar uzuri daban amma dai ba za a warware cinikin akan haka ba wa innal bai'a law ja'a bi tilka sil'ati qabla mahillil ajal kuma amma shi mai sayarwar ma da zai zo da wannan kaya kafin zuwan lokacin da aka yi na ajali aka ƙayyade ɗin. Misali an ce sai daga nan zuwa wata uku yana tunanin sannan ne kasuwar abin farashinsa zai ɗaga, sai kawo shi a watan farko ko a wata na biyu, bai ƙarasa zuwa ƙarshen wata na uku ba wanda shi ne wato hadafi na shi mai saye. To in aka yi haka lam yukrahil mushtari ala akhziha ba za a tilasta mai saye ba akan karbar kayan a wannan lokaci. Ma'ana in ya kawo masa kayan lokacin da suka yarjejeniya bai yi ba zai iya cewa shi bai yarda ba ai ba yanzu suka yi ba. Ai ba yanzu suka yi ba. Sun yi lokaci kaza ne. Saboda wani lokaci yana haka in ta auku sai ka ga in bai tanadi inda zai ajiye kayan ba. kaga akwai fitina akwai damuwa a kansa yawa ko kuma idan hakan ta auku ya rasa yadda zai yi ya sayar da kayan to la'alla ba sannan yake buƙatar amfani da kuɗin ba kaga sai su salwanta to sai ya ce a'a a je a ajiye kayan ko kuma a bari sai lokacin suka yarjejeniya in ya cika sai a kawo masa kayan wato kunce-kuncen guda biyu ne san in ya ɓata masa lokaci ya yi jinkiri da gangan ya zalunce shi amma dai ba za a fasa cinikin ba ruwa amma misali in bisa larura ne kuma to babin larura wannan sai a yi bayani kurum amma Allah ya ɗauke wa al'umma wato nauyi ko kuma laifi kan abin da larura ta sa suka yi ba bisa ganganci ba in a babin ibada ne mutum larura ta sa ya yi wani abu sai a ce babu zunubi in farilla sai a ce mutum ya rama yawa kamar da ruwan rashin lafiya ko tafiya ai kaga uzurin wa'annan suna sawa mutum ya aje azumi ba ba zunubi ko kaɗan amma dai mutum zai kada'i yawa wanda ya kuskure ya kisa ko wani abu ya bar wata farilla sai a ce duka wannan eh alarurar rayuwa ce a ɗabi'ance ta wannan gefen shi kuma babu zunubi ko kaɗan amma dai zai rama wannan ibadar da sauran makamantan wani kamar da gangan aka yi kaga an yi zalunci. To ta yi kuma la'alla a gane cewa ya yi haka domin mugunta ne, inda za a gane haka bisa dalilai, shari'a ba za ta goyi bayansa ba, a wannan lokaci kuma za a masa uƙubar da ta dace, in ma ta amayan masa da kayan misali sai ki kawo masa shi sai lokacin da ya tabbatar da kawo shi ma bai da amfani. Ya san kuma haka ɗin, yawa don mugunta alamun suka nuna aka sata. to ai ba zai yiwu ba kuma a lazimta wannan ya dauki asara ba domin ka'ida ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama la darara wa la dirar babu cuta babu cutarwa saboda ka injin kirin ya zama ba ta irin wannan siga bane za a iya cewa shi mai saye zai haƙuri da abin da ya auku ba za a aure ciniki ba amma in ta bayyana cewa an yi sakacin ne da gangan kuma da mummunan manufa to wannan fa wato abin nan shari'a ba za ta yarda da wannan ba domin darar ne ko idrar ne ne na ganganci shi kuma ba ce duk abin da zai kai ga wannan ko a babin ciniki ne ko a wani babin na daban Allahu a'lam qala malikun imam malik ya ce fil ladhi yashtari at'ama fayaqtaluhu game da mutumin da ya sayi kayan abinci kowane iri shi ake kira da ta'am a duniya an yi magana abinci to ana nufin kayan abinci ba abincin da aka riga aka gyara aka san'anta shi ba to sai kayan abinci fayak taluhu yawa sai ya auna shi summa ya atihi man yashtarihi minhu yawa to sannan sai wani ya zo wurinsa wanda zai sayi a kayan a wurinsa fa yukbiru allazi ya atihi sai yake baiwa wanda ya zo gurin nasa labari yawa sai baiwa wanda ya zo gun nasa labari annahu qad iktalahu li nafsihi wastawfahu ya bashi labarin cewa ai ya gwada wannan kayan eh yawa ya gwada da kansa wastawfahu kuma ya karbe shi daga hannun wanda ya sayan masa shi ya san nawa ne misali an kawo masa hatsi ko alkama ko shinkafa a tumbi ko kuma misali buhu haka yace to sai juye ya gwada aka kwano nawa ne sai ya saya to ya kasa sai wani kuma ya zo saya sai ce masa wannan a zo aka kawo ko jiya amma kwano arba'in ne ko kwano talatin ko kwano goma ko kaza ko ma menene ne yake ba shi labari ko yuridu al-mubta'u an yusaddiqahu wa ya'khuzahu bi kayli to sai wanda ya zo sayan yake son ya gaskata mai sayarwar kuma ya karbi cinikin akan wannan awun da mai sayarwa yayi shi da aka kawo masa ya auna amma shi yanzu da yazo gaya masa aka yi kurin cewa kwano kaza ne saboda haka yana son ya gaskata kawai cewa haka ne ba sai an sake aunawa ba yace inna ma bi alaha bi ala hadhihi sifati bi naqdin fala ba'sa bihi yace eh to abin da za a sayar da shi a bisa wannan sifar kuma kuɗi hannu to babu laifi da shi yawa ya an kawo masa sari ya sari kayan ya saya kuma sai ya auna kayan ya ga kwano nawa ne yawa mudu nawa ne to shi ya sani to da ya lissafa ya auna sai ya ɗaure ya ajiye to wanda ya zo saya sai ya ce masa eh wannan kayan da aka kawo shi na gwada na ga yawansa kaza ne sai ce a to ai ba sai an sake gwadawa ba ai abinda aikin ku ne kullum an san ba za ka faɗi ba daidai ba shikenan to in kuɗi hannu cinikin kuɗi hannu za a yi ba laifi in kuɗi hannu za a yi cinikin shi yanzu da zai saya ya gaskata awun da shi mai sayarwa yi kuɗi hannu zai sayi kayan ba laifi ba laifi wama bi'a ala hazihi sifati ila ajali amma abinda za a sai da shi a bisa wannan sifa a gaya masa kawai ai an auna an gwada an gwada yawansa an auna an ga yawan amma dai shi bai gwada ba ba gwada a gabansa ba yawa amma kuma sai aka ce ba kuɗi hannu ba ne bashi aka ne sayar wato bashi ne to fa innahu makruhun to wannan ba a so ma'ana an hana na sha nanatawa cewa kamar a mawaɗa galibi aka ce makruh ana nufin mamnu ba wa makruhi irin wanda zaka ce ba a so dai amma babu zanibi in ka aikata yana bangaren halacci ba ba a so wato ma'ana an hana hatta yaktalahu al-mushtari al-akhar li nafsihi sai shi ɗaya mai sayan wanda ya zo saya daga bayan sai ya gwada kayan gwadawar kansa sai ya auna aunawar kansa tukuna ya gani wa inna ma kuriha allazi ila ajalin kuma an ki ko an hana sayan irin wannan ɗin in bashin ne da annahu zari'atun ila riba domin tsani ne zuwa ga riba wai kaga misali tunda bashi za a bashi a sayan masa to ko akwai gibi ma wato zai iya kau da kai an ce masa arba'in ne to ko da ya zama talatin da tara ko da takwas tunda shi yanzu damuwa yake bai samu dai ko ci zai yi ko ma sayarwa zai samu yan canjin da zai batar kafin a san yadda za a yi abin da ke ƙara jefa talakawa cikin talauci ka sai kaya da cikakkun kuɗi ka sai da su anin a walaƙance ka gani ko dama can abin da za ka biya da shi ɗin dama ba zai ishe ka ba tun abin bai kama mutane ba suka yi ta yinsa har yanzu ya kama shekarun baya ko ba haka ba ne tun albashi yana da yauƙi yana da danko ko yanzu ma ba butulci muka yi ba amma dai wato abin ne yanayin ya canja ko ba haka ba mutum albashinsa idan ya yi dangana ya bi sannu akwai rufin asiri sosai amma sai wani ya kawo ce ga babur dubu sittin a karɓa lon ba lalle ba dole amma shi saboda Allah bai taɓa rike dubu arba'in ko hamsin tasa ba a dunkule albashinsa duka duka bai wuce talatin ko ashirin ko wani abu kaza sai ce kai bari ya karɓa in ya karɓa sai wani ya ce kai na saya arba'in da biyar ko hamsin shi kenan su ce a in ya karɓi hamsin ai ya kuɗance shi kenan to haka suke yi to kaga sai ya karɓa ya sayar kaga ya karɓa sittin ya sayar arba'in da biyar ko hamsin ya karɓi tsabar kuɗin ya ɓatar kuma yadda ke tsammanin zai gan shi a wadace kuɗin in ya karɓa sai ya zama ba hakan ba ne to shi kenan ya ɓatar dole zai biya sittin kuma daga wancan kuɗin nasu da bai ishe shi ba zai biya to kaga an ƙara shi baya to to amma dai misali in ta kama mutum bayar da ya iya kaga dole yayi ba wanda zai iya bashi tsabar kuɗi ko kuma shi bashin nasa na kullun ne kuma ba ɗan kaɗan ba ne to waye zai iya masa kullun ya zo ya dinga ɗiban kuɗinsa kawai garin kuɗinsa yana bashi ba wata ƙaruwa ba komai riba haramun ne amma a babin ciniki misali to ana iya yi to kaga sai mutum ya karba ne to in irin wannan ne kaga koda da akwai anin tawaya mutum sai ya shiru ko ba haka ba to shi ne ya samu a bashi kawai to da ka ba damuwa ko ma nawa ne kawai ni a bani a bashi kawai kawai a bashi ba shi kenan ba to kaga ba a san wani duk abin da yake ya shafi ciniki a bashi bashi to a yi tunanin wani abu da zai shigo a kau da kai a ciki ko kuma dama a sharɗanta wannan baya halatta mai bayarwa ya tunaninsa. Wata khawufan an yudara zalika ala hazal waji bi ghairi kalin wala wazn. Akwai tsoron a gudanar da wannan ciniki wannan bashi a bisa wannan fiska ba tar da aunawa ko gwadawa ba, aunawa da hannu ko gwadawa da sikeli ba. Yawwa. Fa in kana ila ajalin fa huwa makruh. In dai a bashi ne yawwa sai wani lokaci za a biya to makaruhun ai mamnu an hana yawwa saboda shi wanda za a baiwa bashin in kuɗi hannu ne zai iya cewa misali in ya samu giɗi ma ya tarar ba daidai wace a ce min kaza ne amma kuma ya na samu kaza kaga zai iya inkari ko ba haka ba amma an bashi aka bashi ko don gudun kar a dinga hana shi nan gaba sai ya shirya su ka Allah saboda ka mu ba da Allah ya sara mana da mu huta da wannan walakan ko ko ba haka bane kaga to amma ba zai iya cewa komai ba to kaga shi kuma la Allah wanda yi da gangan yayi ka gani to sai zama ya zama zari'a zuwa ga abin da ba a so na cutar da mutum saboda kawai ba yi da shi kuma yana daga cikin babbar musiba da Allah ya jarrabi mawadata yawa tare da talakawa waje Allah ba'adakum li ba'din fitna atasbirun to shi mai wadata wani lokaci sai ya saka zalamarsa akan mai rauni sosai kan cewa ai ta hanyar raunin nasa dai dinga ɗora masa abubuwa mara tsoron Allah ma kawai ce ma zai bayar da kaza a ƙara masa kaza kawai yan gatsai gatsai ɗin ribar ko kuma a yi dinga amfani da basu suka irin na ina a sayan ma da abu tsada sannan a fanshe shi da rangwame ba da ka iya ina ko a baka kuɗin kayan kuma a sake sai da ma wani shi tsada wani ma zai iya kaya ɗaya ma ya sayi wa mutane da yawa ko ba haka ba wannan ya zo an sayan masa tsada ya ce shi kuɗin fa yake so, a hato kuɗin sa a rage, sai a ba shi kuɗin, kayan yana aje, wani ma irinsa in ya zo sai a ce doga wannan, kaga shi ma aka sake kwatawa, to ko mutum nawa ne ba sa iya yin haka, kaga daga nan wannan kaga akwai ci da gumin mutane, to shi yasa sai aka haramta wannan asalin. Wato kaga anan mawadata ne suke amfani da wadata da Allah ya ba su suna ci da gumin mutane. Kuma wannan halin ɗan adam ne in ba imani tare da shi, in baya cikin wato waɗanda suke da marhama yawa jin ƙai irin wanda imani da uhuwa insaniya da kuma islamiyya imaniya ke hana su su yi haka kullum mutum ya zama da ƙarfi da wadata to in babu imani babu jin ƙai irin na musulunci to haka zaka tarar da shi yawa shi duk ƙarfin da yake da shi to dai waɗannan masu raunin su ne abincinsa to haka tsarin yahudawa za a gani tsarin jari hujja capitalism haka za a gani kullum su su ginu ba sa kallon ƙarfin da suke da shi, a'a, suna kallon hanyoyin kawai za su dinga zokar anin wadata ko samu ko ɗan ƙarfi na masu rauni da haka, shi yasa Allah ta'ala ke fushi da abin da suke yi. Su ma kuma talakawan wani lokaci Allah ya jarrabi mawadatan da su da ha'inci da wani abu na mummunan mu'amala kamar abin da muka fara da shi, mallul gani da yawan hasada wani ma da gangan zai ɓata mutum ya ɓata masa kasuwar ta sayi kaza saboda hasada kawai nan suka taso tare ajin su ɗaya amma shi yake ko asafin ya ce ya yi masa fintinkau sai ga yana zagi a banza fa kuma Allah ne ya fifita shi duk abin da zai na shi kuma in ya karɓi wani abu a gurin sahihi da ba zai biya ba sai ya ce an kaza ai mun mun mun yaki namu ya namu ya namu yana ba ƴan iska ma to je dinga ba ƴan iskan mana yawa ai kai in kai ba baka cikin irin wa'ancan din kai ba ruwanka ko ba haka ba sai ka biya shi haƙƙinsa saura Allah ya tambaye shi abin da yake to haka Allah ya sa rayuwa take jarabawa a tsakanin mutane wanda kawai zai kubuta ya samu sauki shine wanda yake neman yardar Allah a duk abin da zai yi yawa wanda yake ta kokarin ya ga ya sauke haƙoƙi gwargwadon a iyawa. Amma ɗan adam ajizi ne dole za a samu gazawa, amma in ya zama ƙoƙarin mutum kullum ya yi daidai ɗin, to sakwaran da ba a rasa ba, to sai gyara da kyautatawa da ake su cike wannan giɓin. Amma mutum ya zama da gayya zai dinga saka abubuwa na da kufurci don ya cutar da mutane, to wannan Allah yana sane da zukatan mutane. Fa in kana ila ajalin fa huwa makruhun in dai za a yi irin wannan mu'amala bashi to ba a so an hana walaktilafa fi indana walaktilafa fihi indana babu sabani akan hana yin haka a wurin mu in kudi hannu ne shikenan ya yadda sai su yi cinikin a haka ba damu amma in bashi ne to a gwada a gani in ya cika shikenan ce to sai karshen wata to Allah nuna mana ko sai kaza Allah nuna shikenan babu lai qala malikun imam malik ya ce la yanbaghi an yushtara daynun ala rajulin ga'ibi baya kamata a sayi bashi akan wani mutum da baya nan wala hadirin ko kuma wanda yake nan illa bi iqrarin min allazi alaihi dayn in kaga an yi sai da wani abu na bashi to sai da tabbatarwar wanda wannan bashin yake a kansa abin da ake nufi da wannan shine wato idan wani ya ce yana bin wane buhun hatsi, yana bin sa, kuma ƙarshen watan nan suka yi zai biya shi, ko kuma da kaka'a. To, kaga idan mai saye ya ji furucin wanda ake bin sa ya tabbatar da haka, to, kaga ya halatta a yi ciniki da mai bin buhun nan, yawa, wato sai wanda zai saya sai ya sayi wannan buhun da wani zai biya, yawwa sai ya biya mai shi asali, in aka zo madadin a kai wa wannan kaga shi sai a bashi amma shi dole ya biya nan take tunda mun ba a bai uddaini bidaini ko yawwa yawwa kaga tunda ya yadda a bai da inkari eh wani yana bin sabo saboda haka ana iya yin ciniki amma ba wai yanzu bane buhun bai samu ba sai nan gaba za a same shi to ana iya tunda dai ya yadda ana bin sa babu husuma to sai a yi ciniki sai ya biya mai buhu kuɗinsa sai zama yanzu tsakanin wato buhu yana tsakaninsa da wanda ake bi wancan shi yanzu ba komai tsakaninsa da wannan sai a jira amma ya biya nan take to amma kaga ai ya tabbatar ba jayayya to amma wanda ya baya nan ko wanda ya mutu kaga babu tabbas yawa wala alama yitin yawa wato ba a sayan bashi akan mutumin da baya nan baya gari baya nan ba a san me ba yadda za a tuntube shi kamar zamanin da babu waya misali babu kaza sai dai in an yi magana da mutum ta wasiƙa wani ma sai a zan a san aina yake ba amma wasiƙa ce saboda haka sai dai in mutum ya dawo ne za a tantance kaga ga'ib kenan ko kuma in yana gari ma yawa ko a gabansa ne sai dai in wanda ake bin sa bashin ya yadda don ya ce ina bin wane kawai to ba za a yi ba sai an tuntuɓi wani wai haka ne yawwa wai haka ne domin kada a zo a samu inkari yawwa wala alama yati ko kuma akan mamaci mutum ya riga ya mutu ma bashin magadansa ne za su biya to kuma sai wani ya sayi wannan bashin magadansa ne za su biya buhun ka gani to sai kuma ba a tabbatar ba kuma shi ya mutu shi da zai ce ana bin sa ka gani kaga in ba a hada da magadan ba kan cewa eh suna da masaniyar cewa ko sun aminta wani ba zai yi ba dan uwansu mahaifinsu ko dan uwansu ƙarya ba in sun yarda shikenan kaga haƙi ya tabbata a kansu to to wannan shine wazalika dalilin kuwa annashtira azalika ghararun sayan irin wannan akwai kasada a ciki kuma dama duk ciniki da mu'amala ta dukiya akwai kasada da rashin tabbas a shari'a bata yarda da shi ba ko yawwa don kan saboda kada a samu kace na ce a samu saɓani yawwa la yudra ayatinmu am la yatinmu ba a sani ba cinikin zai dire ya tabbata ko ba zai tabbata ba ne wasu matsalolin sun taso ba zai ba zai tabbata ba ko qala yace yawwa wa tafsiru ma kuriha min zalika ƙarin bayani kan abin da ba a so na wannan mu'amala annahu izashtara dainan ala ga'ibin aw mayyitin cewa idan ya sayi bashi yawa ga wanda baya nan na wanda baya nan ko kuma tacce yawa annahu la yudra ma yalhaqul mayyita min ad-dayn cewa ba a sani ba menene zai riski mamacin na bashi alladhi lam yu'lam bihi wanda ba a san da shi ba misali eh sama a ce ya tabbata yana bin sa din to amma ashe shi mamacin ya riga ya bar basu suka da yawa kan azo kan wannan ma gaba ɗaya wasu sun riga sun karɓe haƙoƙinsu ba a zo kan wannan ba sai sau da yawa za ka samu mutum ya mutu ba su kan da ake binsa sun fi ƙarfin abin da ya bari in ma ya bari ɗin kama abin tausayi wannan zamani Allah ya sa mu cika da imani kuma ya rufe asirin yawa da yawa da yawa ƴan uwa aka mutu to abin da ake bari na abubuwan ba shi da daɗi galibi babu asalin ma abin da za a biya da fara ma ballatana a biya duka. To, ka gani ba a san meye ba zai biyo baya. Ko da an tabbatar ana bi, yawa. To, la'alla shi cinikin abin da ya saya ɗin yana daga basu suka ma na baya ba, duk da cewa ai mutum ya mutu duk basu sukan da misali basu sukan da ake bin sa dai za a iya nema da na farko da na tsake da na ƙarshe duka. Amma abin yayi sa ga ana gabatar da wani akan wani. to kaga ya zama kasa da yadda zai iya fita ko ba haka ba yawa ta yi da an ba a san akwai ba su kan ba amma yanzu da mutuwa ta yi mutane sun haye ko sun ce suna bin kaza kaza ka to kaga wannan sai zama fitar wannan din da aka yi cinikinsa ya zama garar kenan ko yawa yawa fa in lahiqal mayyita dainun to in wani bashi da ya cinye wannan abin kadarar ya riski mamacin zahaba samanu lazi a ɗan mubta wa baɗila kaga sai kuɗin mai sayan nan wanda ya baya sai ya tafi a banza ko ba haka ba yawa yanzu kuɗin da ya bayar akan ya sayi wannan kadara yawa wadda wadda anin wani yake bin sa shi ya saya cewa za su biya shi yawa to kaga sai ya zamanto sun salwanta in ba a bar biya ba ko wanda zai biya wannan ɗin ko kuma a samu nawa da yawa to kaga sai a zamo a samu abin da ba a so saboda haka aka ƙi wani wani lokaci ma in aka bin nan aka samu rashin kirki ko aka rena a jawalin mutum su magadan ce su ba su yadda ba ma ai ba su suka ci ba kamar a zamanin nan da da da tausayi da jin ƙai ga mamatan ma yi wa mutane abin nan ƙaranci a wasu don da yawa magada ba su yadda ba cewa ai shi mamaci shi magaji baya da ma rabo tukuna a gado sai bayan an gama biyan bashi ko da wasu akoki yawa kafin a zo kan maganar gado dole sai an fara gabatar da wani wani faƙi yana cewa izam ru'un qad qudira manuna kuffina summa uddiya duyuna wa ba'da za tunaffazu al-wasiyya wa yaqa'u al-mirasu fil baqiyya idan mutum an kaddara masa almanun mutuwa kuffina to sai ya dawaniyar masa likafani in wani bai yi ba daga kuɗinsa za a dauka sayan gurin binne shi, ɗawaniyar da za a masa, duka da ta shafi binne shi, to duka sai a cire, wa'yan ba a samu jihar da za ta yi shi kyauta ba misali. Su ma'udiyar da yuna sana biya masa ba su suka duka, ba su sukan mutane da na Allah yawa wanda shi ne sahihi, ba su kan mutane dai an sani ba shi kowane iri, yawa ba su kan Allah kafara zakka da sauransu. Mazaba malikiya wani kauli suna cewa kamar zakka sai in yayi wasiya ne amma ba haka ba ba dole bane amma dai sahihin shine danu la yahqu an yuqda shine hadisi ko ba haka ba sai an gama biyan basu suka wa ba'za za tuna fazul wasiya sanan wasiya tunda Allah ta'ala cewa min badi wasiyatin yusi biha awdain eh tusuna biha awdain ka gani to sai sai sai sai an cire wa'annan duka in dukiya ta ƙare duk waɗannan abubuwan kafin su ƙare magaji bai da komai ko jariri ne mai shan nono ba za a bar masa wani ba a ce ya zama gadonsa ba a kibiyan masu bashi ko wasiyar da aka ce a yi ba saboda haka Allah ya rattaba amma da haka sai ka tarar wasu da saboda rashin tausayi ko rashin imani ko rashin girmama shari'a ko rashin saninta sai su sa kwaɗayi da yawa akan dukiyar saboda haka ba sa son ma a yi magana biyan bashi ko kuma ba sa son a matsa in dukiyar da ta tafi a wajen biyan bashi da yawa su sai su ga cewa wato su zasa sarasa alhali ba nasu bane in ba su biya bashin ba ko kuma ba su cika wasiyar da Allah ba in sun ci ma haraman suka ci amma duka irin wannan zamani ana samun akasi sosai irin wannan ana ji ana gani wani wasu ya ce to in wasu ya ce me yasa shi bai yi batun yana rayi kaza kaza kaza Allah kiyaye mu Kala malikun. Maliki ya ce, wa fi zalika aidan aibun akhir. Cikin wannan akwai wani aibi kuma har har ila yau. Anna hushtara shay'an laysa bi madmunin lahu. Cewa ya sayi wani abu wanda ba abin lamancewa bane gare shi. Tunda ya saya ga wanda misali baya nan ko wanda ma ya riga ya mutu, ai ba da takamaimai tartibin inda haƙƙinsa ya jingina ko? Kaga akwai kasada kenan ko? wa in lam yatimma zahaba samanuhu badilan kaga in ba a yi sa'a ba cikin ya kammala kudin sa ya tafi a banza fa haza gararul la yasnu wannan kaga kasada ce da bata ba ta halatta ba qala malikun maliki ya ce wa inna ma furiqa baina allah yabi ar-rajulu illa ma indahu an bambanta tsakanin cewa kar mutum ya sayar da abin da babu shi a gurinsa ai ka'ida ce abin duk da baka da shi an zo neman sa kar ka sai da shi ma wani ku yi ciniki sannan ka tashi ka je ka nemo kayan ka kawo masa kaga ai wannan akwai mugunta a ciki ka tura shi mana badalin ribar da zaka samu ka raba ribar tsakanin kai da mai asalin kayan ko dai ka tauye shi mai sayarwa ribarsa ta zama kaɗan ko kuma ka tsawwala wa shi mai saye ya zama ya baka riba ya ba wancan sai ka ce ba da shi ka je gun wani ko ka je gurin wani kaga sai zama buɗe za a bada riba ko ba haka ba ta yi ma kuma baka da kuɗin kayan baka da kawai za ka amfani da kuɗinsa ne saboda haka sai a yi ciniki in ya biya sai ka ɗan katse naka sannan ka miƙa wancan kuɗi kaga ka ci ba da haƙƙi ba to abin da yasa aka hana wani yawa aka ce wannan kar a yi shi wa an yi sallifar rajulu fi shay'in laysa indahu amma kuma an yadda mutum ya ce nikin salafi ko salami a abin da babu shi a gurinsa eh to ai wancan nan take ake yin sa shi kuma salam ko salaf ana ba da kuɗi ne na kaya ka je ka kawo shi a bisa yadda aka yarjejeniya. Ai, an yi wannan ko? Yawwa, a ba ku yi ciniki ka kawo min buhu goma na alkama misali, a kan dubu hamsin hamsin misali, yawwa, sa ba ka dubu ɗari biyar yanzu, kai kuma sai ka je ka kawo bayan kwana goma ko sati ko yaushe ne ma. Wannan shi ne salami ya halatta tun da an yarjejeni a nadale, wannan babu laifi. Ba, a zahirinsa za ga sai da abin da baka da shi ne. amma kuma yawa ta wani gefe wato ai ba wai gurin wani zaka je ka nemo kayan ka kawo ba yawa ana jiran ka ko ba haka bane yawa a zaka tafi ne ka nemi kayan ka tara shi sannu a hankali ko ma la'alla sai ka tafi wani gari ka yi ɗawaniya ka tattaro kayan ka sayo shi ka kawo dama kuma kun yi ribar da Allah ya sa za ka samu ka samu akwai bambanci tsakanin wannan da wancan wannan a'a ka jira ni in an ce nike sai gaje ka karbo ka bashi ka rubi kuɗi ka ɗauki naka ka ba wancan ka sallame shi to wannan an hana shine bai umalaysa inda ka hadisi ya hana wannan kuma hadisi ya halatta bai'i na ciniki na salami yawa ka ba mutum kuɗi yawa da kaka aya kawo maka ko duk yayin da kuka yi yarjejeniya wannan babu laifi asluhu asalin abin tushen da za a yi kiyasi a kansa shine anna sahibal inati wato wanda yake zai ina cinikin ina inna ma yahmilu zahabahu zai dauki zinariyarsa ne allati yuridu an yabta'a biha zinarin da yake son ya sayi kaya da shi fa yaqulu to idan wato inar yake so yayi dama kawai ya ci da gumin mutane yake so yayi sai ya ce hazihi asharatu da na nera ga kuɗi na nan dinari goma fama turidu an ashtariya laka biha me kake so in saya maka da su ga dinari goma nan ba zan baka rancen su ba yawwa amma ka gaya min kayan da kake so in saya maka da su to shine sai ya ce ina so ka saya min alkama ko ka saya min kaza to faka annahu yabiu asharata dinanira naqdan bi khamsata ashara dinaran ila ajal to sai kamar ya yana sayar da dinari goma ne kuɗi hannu ta daga su madadin ya bashi su a da masa da dinari goma ba zai iya haka ba kuma ba zai iya cewa ka tafi ka nemo wanda zai baka bashi ni ba zan iya ba sai ya ce ya samu dama sai ya ce me kake so in saya maka ya ce alkama to sai ya saya masa ita sai ya ce to sha biyar za ka kawo min fa kaga ya sa cinikin wannan kawai wani labule ne madadin ya ce ga goman ga goman eh ka je kawai in kai hidimar ka ƙarshen wata ka kawo min dinari goma sha biyar. Kaga in ya ga aka sa ce ya yi riba, amma tun da ya sa ciniki a tsakani to shi kenan sai ya ga kamar ya halatta. To wannan ri'ina ce, yawa daidai yake da ka sayar masa goma ɗin sha biyar ka zo ka fansa goma. Shi ma dai cinikin da aka aka yi a tsakanin kawai don kar ainihin a ce an baka goma ka dawo da sha biyar duka da hila ce hila ce kawai yawa hila ce fali haza kuri hazalika don haka aka hana wannan wannan ma tilka dukhlatu wa dursatu wannan wato tsani ne na riba shine dukhla yawa wasu dulsa kuma boye gaskiyar abin da mutum yake nufi yawa yana nufin kawai ya bayar da kuɗi a dawo masa da ƙari amma in ya faɗi wannan sai a ci kaiwa ne baya da mutunci baya da addini yana ɗan riba ne yawa to sai a ce amma an ciniki ne wannan ai riba ciniki ne to saboda haka wato ba abin da akarin da shine haƙiƙa ba wato haƙiƙanin abin da shari'a ta hana in an yi shi koda da suna na kirke ne to laifin da yana nan koda mutane sun gyara shi Allahu a'lam